الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ja rayuwar mu ya kawo mu wannan yini mai tarin albarka yinin alkamis daren juma'a wanda ya daidai da 20 daidai ga watan ramadan a wannan shekarar hijira ta 1443 21 ga watan 4 miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a darare na wannan wata mai albarka yau shine darasinmu na 20 daidai da fara wannan darasi na ramadan zuwa yau insha Allah kuma muna cikin suratul araf kafin mu je kai tsaye inda zamu karanta yau mun shiga goma ta ƙarshe a watan ramadan an yi goma na farko Allah ya nuna mana farkon ta zuwa ƙarshen ta maka shiga goma na biyu ita ma Allah ya nuna mana farkon ta zuwa ƙarshen ta gashi yau muna daren farko a goma na uku muna daren 21 ga watan ramadan an shiga darare masu tsada darare masu ƙarin ɗoriyar martaba duka kwanukan ramadan kaf baya irinsu a watannin da ba ramadan ba amma kuma wannan goma ta ƙarshe da muka fara ta a yanzu nan to ita kuma ta sha bamban da na baya domin goma ce da Allah yake lillinka abin da ya a baya a wannan goma malamai masu hikima suna cewa goma farko ana mata take da goman gafara goman da Allah yake yawan gafartawa al'umma ita goma ta biyu ana mata take da goman rahama goman da Allah yake jin kai da rahama na bayinsa ita wannan goma ta uku ita ce goman da ake mata take da goman al'itku minan niran goman da Allah yake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna sun cancanci a musu azaba sun cancanci a kai su wuta alfarmar wannan kwanakin sai Allah ya dinga tsame su ana sa su a lissin aljanna muna addu'a da gafarar goman farko da rahamar goma ta biyu da yantawar goma ta duk Allah ya saba da rabo a ciki Allah ya kaddara duka muna da rabo a wannan kwanuka masu albarka abu na biyu a dagiya yan uwa a nan ake so ka tsere wa abokinka wajen neman kusanci ga Allah darare ne wanda hatta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama iya ƙara ɗoriyar aikin ibada akan sauran kwanakin da ba wannan goma ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan goma ta zo ta ƙarshe an ce ishtadda mi'izara iya ƙara damara wa aiqaza ahla wa ahya layla iya ta da iyalansa kuma iya raya dararen gaba daya abinda zai nuna mana wannan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan goman ƙarshe ta zo gaba ɗaya ma masallaci ke tarewa gidansa yake bari ya bar shimfiɗarsa ya bar ɗakinsa ya bar iyalansa ya koma masallaci domin ƙara neman kusanci ga Allah subhanahu wataala an ce tun da aka shar'anta azumi a shekara ta biyu bayan hijira har ma'aikin Allah ya koma ga Allah bai taɓa bai taɓa kwashe goman ƙarshe Ramadan bai yi tikafi ba haka na Aisha ta ce radiyallahu anha tun daga farkon azumi har Allah ya karɓi rayuwarsa in dai irin wannan goman ta zo to manzo Allah kaura cewa gidansa yake kowa masallaci kuma an ce shekarar da yi wa fati kwana 20 yi a masallaci goma kadai yayi a gidansa 20 din duk a masallaci wannan kun ga mu ne min babi aula akan mu dau wannan koyarwa mu dage mu dage goma ce da ake so kai wani effort a rayuwarka da Allah zai gani ma gaba kai yunkuri a dukkan damar da Allah ya baka lafiya Allah ya baka morita a wannan goma hana idan ka bacci dukiya Allah ya baka dauko ka bawa talakawa basira da ilimin alkur'ani Allah ya baka zauna ka dinga karanta shi dukkan wani abu da Allah ya kore maka masarin nasa a rayuwanka na alkhairi to ka dinga ɗabbaka shi a wannan kwanaki ɗoriya ce akan ɗoriyar rahama da gafara saboda ka dimbin ga kwaɗaitar da kanmu da iyalanmu wannan kwanuka ne na musamman tsadarsu ta kai tsada kuma asara cikin ta lokaci ta kai asara ba wani abu da za a kwatanta minti daya a irin wannan kwanukan da ba shi ba wallahi duk abin da kake da shi a duniya inda tamalin duniya ne akan kai asarar minti ne kwara kai asarar wancan kuma duk abin da ya sa malamai suke dinga faɗa a dage a dage a dage to dama ce kake da ita yanzu iftanin kamsan kabla kamsi akwai hayatik kabla mautik rayuwanka kafin mutuwa da yawa mun yi azumin ramadan da su ba rama ba basa da yawa da yawa a kowane bangare na rayuwa masu kudin ne malaman ne talakawan ne masu mulkin ne matan ne mazan ne duk an rasa su kai ma baka da tabbas ni ma ba da tabbas baɗin za ta dawo ta same ka a yanzu rai baka da wannan tabbas kai amfani da damar da Allah ya baka ba mamaki baɗin ta dawo ta same ka a wani yanayi na jinya ba damar ibadar ko wani yanayi wanda kana gunda ba ka damar maka yi ibadar ma ko kuma tsautsayi yasa kana nan da rai amma an kama ka tsare ka yadda mutanen gidan bursuna ai ba su samun yancin ibada irin ta wani suna nan da ran da lafiyar amma a takuru suke to sauraka duk damar da Allah ya baka dan uwa kai amfani da ita Allah ta'ala zai iya kwace damar a duk lokacin da yake so saboda ka ina kira ga kaina ga sauran al'ummar musulmi mazanmu da mata mu ribaci wannan goma goma ce da ba a san sakaci a ita minti daya kada ka yadda ya fice ba aikin alkhairi ba an tambaye shekul islam ibn taymiyyah Allah ta'ala ya masa rahama ake ce masa da goman ƙarshen ramadan da goman farkon zulhijja waɗanda goma ne suka fi martaba da ƙima abun Allah an san goma zulhijji ai wanda ake yin aikin hajji ake samun arfa a wannan yinin goma ramadan kuma na samun lailatul qadr a wannan yinin shekul islam ya ce in dai darare ne daga faduwan rana zuwa ketawan alfijir to ba goman da ta kai goman ƙarshen ramadan tunda a ita Allah yake tabbatar da lailatul qadr an fahimta lailatul qadr khairu min alf shahr ko manzon Allah ya ce ku neme shi a dararen mara kamar wannan daren na yau daren 21 a fara neman sa wannan daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 da Allah ya so sai ya bar daren a shekara a kifar ra'ayin da yake amma ni'ima ce ta Allah ya sa wa daren a Ramadan yake da Allah ya so sai ya bar daren a cikin Ramadan daga farko zuwa ƙarshe bai faɗa ba amma sai ya sa shi a goman ƙarshe a goman ƙarshe ma sai ya sa shi a kwanakin mara duk dai ana so a rage ma tazara akan kari baci wannan lokacin idan ka yi ibada a daren lailatul qadari ka yi dace Allah ya karba sai an baka ibadar shekara 83 da wata shida shekara 83 da wata shida wannan shekaru ne masu albarka ba zunubai a cikinsu kaf sai lada in ba kai annabi ba ne ba ka isa kai shekara tamanin ba kai zunubi ba ba ka isa ba a kan shekarunka za a ɗora ma shekara tamanin da shida da wata uku wanda dukkaninsu dukkaninsu ba ka sami yalla cikinsu ba dukkaninsu aikin lada da ɗa'a kake kaga wanda ya asara a wannan kwanakin yi ne ya asara asara ba ta da musaltuwa saboda ka shekul islam sai ya ce inda dare ake nema darare masu albarka baya wani darara in kuma yini ne ake nema daga fitowar rana zuwa faduwarta to ba kuma yinnai da suka kai goma farko na zulhijja tunda a wannan yini yinin guda goma ake samun ranar arfa wanda ita ma babu yinin da ya kai ta kima daga hutowar rana zuwa faɗawarta a wannan kuma daga faɗuwar rana zuwa alfijir sai aka raba abin abin waɗancan kwanaki na goma zulhijji ana so a da a raya yinin yinin ake so a fa ba da ƙarfi waɗannan kuma dararen ake so a fa ba da ƙarfi saboda ina fatan Allah ta'ala ya karɓa du'inmu ina fatan Allah ya ba mu ikon dagewa ya ba mu ikon ƙara yunƙuri akan yunƙuri kuma Allah ya ba mu lafiya da abin da za wa Allah ibada da bauta a cikinsa kuma Allah muna roƙonka duk yunƙurinmu a wannan kwanuka Allah ya karɓe shi ya Allah Allah ka raba mu da shirin shida Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da kasala da san jiki da san zuciya Allah ka tabbatar da mu ka ɗaure mu akan yi mabauta da da'a Allah ya karɓa mana za mu ɗora insha Allah a aya mai namba ta ɗari da saba'in da takwas a ɗari da hamsin da takwas yawa ɗari da hamsin da takwas a wannan sura mai albarka suratul araf Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ke cewa kul ya ayyuhan nasu ma'ana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa mutanen duniya inni rasulullahi ilaikum jami'a cewa ni inji manzon Allah manzon Allah ne gare ku gaba daya wannan iya cikin kususiyar manzon Allah da Allah ta'ala da manzon Allah ke ce an bashi abubuwa guda biyar wanda dukkan annabi a bayan ƙasa ba ba su shi ba ba annabin da Allah ya tara waɗannan karamomin in ba annabin rahama ba daga ciki akwai aikohi zuwa ga duniya gaba ɗayanta duk sauran annabawa an ba su iriya ɗazin nan ko kwanakin bayan nan duk mun karanta a yi annabi nuhu mutanensa annabi sha'ibu mutanensa annabi hudu annabi sayo duk iya eriyoyinsu annabi musa eriyarsa zuwa ga fir'auna amma shi mazan allah gaba ɗayan duniya allah ya turo shi inni rasulullahi ilaikum jami'an yasa a wani hadisi yake cewa ba wanda zai ji da'awata a cikin yahudawa ko nasara ko ba majuse inda ka taba jin da'awar manzan Allah ta je kunnanka ko ba ka yi imani da manzan Allah ba to manzan Allah ya ce sai mutum ya zama da wuta abubuwan yau shi manzan duniya ne gaba daya ba manzan larabawa ba ne ko ba manzan bakakken fata ba ne a duk inda halittar Allah take a bayan ƙasa to da'awar manzan Allah ta je mu duk wanda bai imani da shi ba to a lahira ba da uzuri ba da uzuri an fahimci nan to Allah ne ya ce manzan Allah ya faɗa wa duniya shi manzan Allah ne gaba ɗayan duniya gaba ɗayanta kuma ya zo da saƙo daga Allah wanda Allah ne shine da mulku samawati wal ard wanda mulkin samai da ƙasai gaba ɗaya iya ga Allah mulkan wa kalkan wa abida dukkan abin da yake motsi da wanda baya motsi a ƙarƙashin ƙasa yake a doron duniya yake a cikin sammai yake to duka Allah ne mallake shi Allah ne ya halice shi ko bawa ne zuwa ga Allah ko mene ne shi wannan wannan igiyoyin guda uku suna kan kowa mulkan Allah ne mallake ko kai waye wa kalkan Allah ne halice ka wa abidan kuma kai bawan Allah ne ko ka ko kaso an bai fitar nan wannan dokar ba akan mutane ke ta ba har mala'iku har aljanu har dabbobi har abin da ka sani har abin da baka sani ba dukan bayin Allah ne duka halittun Allah ne duka Allah ne ke juya me ke sarrafa saboda ka bin Allah da yin masa da'a da yadda da dokokinsa shine zaman lafiyanka in ma kaki za ka je gun da Allah zai tilasta ka dole ya kallafa ma azaba kuma sai ka shige ta ƙwaratun mutum iya shi da juna Allah ya bashi rai ya bashi lafiya ya bashi hankali to yi wa kansa kiyamu lalle bi Allah amma matukar ɗan adam wani abu ya zo masa ya bar Allah ya bar addini to babu shakka zai gane kuskurensa a gobar kiyama zai gane bashi da wani duk wayansa sai ya gane bashi da wani saboda Allah ya yanke mana hanzari ya halicci mu mun yi alkawari da shi tun kowa iya alamuzar idan ka zo duniya wa za ka bautawa za ka ce Allah za ka bautawa ya turo mana manzo manzan nan ya tafi ya bar addini ya bar alƙur'ani ya bar mabiya ya bar magada duk gashi nan abin bai tsaya ba dukkan wani hanzari Allah ta'ala ya yanke mashi an fahimci wannan Allah ta'ala yana cewa manzan Allah ka ce musu kai kazo ala fatratin min rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir kazo lokacin da ake fatara ta manzanni tsakanin annabi isa tafiyarsa da zuwa manzan Allah wajen shekara 500 ne akwai kamfa ta manzanni babu sako to sai Allah ya turo manzan Allah wannan lokacin dan kar mutane su je gaban Allah su ce ai ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah ba wani mai gargadi ba wani mai wazi da zo mana to sai Allah ya ce fa kad ja'akum bashirin wa nazir ga manzo mai gargadi mai wa'azi ya zo kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ya zo muku da haske daga Allah da littafi mabayyani ya hadi bi illahu man ittaba ridwanahu subul salam duk wanda ya bi da'awar manzan Allah zai shiryar da shi zuwa ga gidan aminci yana gidan aljanna Allah ta'ala ya samu na ciki Allah ta'ala ke cewa la ilaha illa huwa shi Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shine kadai yake abin bauta yuhyi wa yumit wannan sifa ce ta Allah duk duniya ba wanda za ka ɗora wannan siffar ta haushe ba Allah ba yi huyi wa yi amma yadda akwai wani kafiri ana ce masa na maruzu sai yake tambayar annabi ibrahim alaihissalam alamtar ilallazi hajji ibrahim fi rabbihi ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
أن أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi shin ba ga wannan ba wanda yake ja'in jada annabi ibrahima game da sha'anin Allah ubangiji shine na maruzu an atahu Allahul mulka kawai dan Allah ya bashi mulki iya ja'in jada annabi ibrahim akan gaskiya iz qala ibrahimu rabbi allazi yuhyi wa yumit sai annabi ibrahim alaihi salam sai yake faɗa da maruzu cewa ni ubangiji na daga cikin siffofinsa yuhu yuhu bit shine mai rayawa shine mai kashewa wannan siffa ce ta ubangiji na in ji annabi ibrahim alayhi salam annan maruz sai ce ana uhu yuhu bit ni ma ina yi ai ni ma ina kashewa ina rayawa malaman tafsiri suka ce sai na maruz ya ce a kawo mai bursunoni biyu daga gidan yari aka fito mai da bursunoni guda biyu a take ce a kashe daya a sallamu daya gaggaji wauta wai wannan shine kashewa da rayawa abunsa da annabi ibrahim ya ga gabo ne ya ga inda ya karkata ya ga inda ya bada karfinsa sai ya ce to shike na zan yi maganinka ya ce a yi lalle lalle kai ma ka kashe karaya ya ce to akwai ta sufa ta ubangiji na fa inna allaha ya ci bi shamsi min al daga cikin siffar ubangiji na ni inji annabi ibrahim alaihi salam ubangiji na shine ke hudo da rana daga yadda take fitowa amma kai matan da Allah ne fatin biya min al-maghrib gobe ka fito da rana ka daga yamma kai ma daga nan fa buhi talazi kafara daga nan sai hauragiya kuma ai mara kunya ne yau ya kafe ka tsoye iyayenka wannan hauragiyar da yi daga nan a tahi daga taron kenan domin an kai shi bangon da ba iya ba zai iya fita ba an fahimta to wannan shine irin da'awar annabawa irin fikira ta su da fidana kaifin hankali da Allah ya ba su in sun ga mutum gabo ne ya suka shi da kansa ya daure kansa da kansa kawai haka annabi Musa da Fir'auna ayi Fir'auna shi ma yace Allah ne qala fa rabbukuma ya Musa yace Musa waye ubangiji naka ne sai yace rabbu rabbiyal rabbuna allazi ada kulli shay'in khalqahu summa hada ubangiji na shine ya bawa halitta duk abin da ya bata sannan kuma ya shiryar da halitta hidaya fitriya wa hidaya islamiyya annabi musa ya faɗa fir'auna wannan fir'auna ya ce to fa ma balu qurun ula don musa ba nan labarin ya al'ummatan baya suke ai an ce an yi halittu da yawa ba ma nan allah ka ya faɗa ma sai ce ilmu wa inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa duk abin da ya faru tun farkon duniya iya ga ubangiji na iya nan kuma ubangiji na ba mai mantuwa bane an gane ko ubangiji na baya barin abu baya gafala da shi duk kuma ya sani fir'auna dai yadda ya je ƙarshe annabi musa ya kai shi ƙarshen da shi ma hayaniya ya tashi ya ce alam da rabi kafina walidan walabis tafina min umrika sini ba anan muka ne ka bane ne mara kunya ka zo zaka mana fitsara anan baka tashi ba gaban ba walabis tafina min umrika sini ai ka zauna shekaru da yawa a wannan gidan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ai in dai mu kafirai ne kai ma kai aiki irin namu a nan gidan kai ma kafiri ne ai fir'auna ki fada annabi Musa wannan sai ya ce ai fa'altuha idan wa ana min adh-dhalil fa farartu minkum lamma kibtukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin yace eh in ma na zauna a gidan kafirai ne na zauna ban yi musu na zauna ba in ma na yi wani abu a lokacin masani ba a lokacin Allah bai min wahayi ba amma daga zarar da Allah ya min wahayi sai ya kaurace ma na barka da aikinka kuma Allah ya sanya ni cikin annabta arama ya baka ta ne ne ha Allah ya samu dace Allah ta'ala yake cewa yuhyi wa yumit fa aminu billah Allah ce ku yi imani da shi wa rasulihi ku yi imani da shi wannan manzon sallallahu alaihi wasallama annabiyul ummi annabi wanda baya karatu baya rubutu ba shi da malami an fahimta allazi yu'minu billah wanda shi kansa ya gaskata Allah yayi imani da Allah wa kalimatihi yayi imani da kalmomin Allah wa asu malaman sun ce wa kalimati annabi Isa alaihi salam manzon Allah ya tabbatar annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne wattabi'uhu sai Allah ya ce ku bi wannan manzon la'allakum tahtadun idan kun bi shi tabbas za ku shiri in dai kun bi manzon Allah za ku shiri duk mai neman shirya ya bi sunnar manzan Allah a nan shirya take in ka kaucewa sunna to baka wani shirya ba an fahimta Allah ka tabbatar da mu akan wani hanya aya ta gaba wa min qawmi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah ya ce wa min qawmi musa daga cikin mutanen annabi musa alaihi salam ummatun akwai wata jama'a umma shine ta'ifa wa jama'a wani yanki wani kaso mai yawa na jama'a daga cikin al'ummar annabi Musa ya haduna bil haqqi suna shiryarwa zuwa ga gaskiya wa bihi ya'diluna ai wa bihi yahkumuna al'adalu shine al-hukm suna hukunci da adalci kun ga wannan adalci ne irin Allah a kwana uku zuwa kwana biyu zuwa jiya duk ƙur'ani na ba mu labarin taurin kan banu isra'il da irin butulcinsu da irin rashin ɗa'a da suke wa annabi wasu alaihissalam da har ma allah ma basu bar shi ba amma da yake allah shi ne fi kowa adalci sai ci ai su ma banu isra'ilan ba duka bane mutanen banza daga cikinsu akwai mutanen kirki an fahimta amma kai yanzu daga an bata mare duk mutanen banza ne kuma ka ki faɗa ba ne wani ne mutum ɗaya bai bata mare amma wani sai ya jami'i duk mutanen unguwar duk mutanen garin duk mutanen ma'aikatar duk mutanen banza ne shi da da mutum ɗaya bai yake ba mutum ɗaya ne dame shi amma sai ya kuɗin bore ce duk mutanen banza ne to amma Allah a cikin adalcinsa baya jefa mutumin kirki cikin mutanen banza duk yawan mutanen banzan in an samu zakka cikinsu Allah ya fada kuma Allah iya koya mana domin mu ma mu kai wani adalci an fahimta duk wanda ta fita haɗo ka da shi to kai da shi ɗin amma wani wanda ba ruwansa babu da ya shafe shi ana ganewa Allah ya ce ba wani rai da zai ɗau dafan zunubin wani rai saboda ka ba wani rai da zai ɗau laifin wani rai wanda ya yi laifi ya yi laifi wanda ya kuskure ya yi kuskure wanda ya yi zalunci ya yi zalunci amma wanda bai yi ba ba ruwansa duk dangantaka su da wancan ɗin kuwa an fahimta wannan shi ne adalci irin na musulunci in wani ba ruwansa ciki to karkatsin da bashi a ciki ko al'ummarsa ko ƙabilarsa ko unguwarsa ko ma'aikatansa ko waye ɗinsa in su suka yi sun yi amma shi ba ruwansa a wata ayan ma Allah ta'ala ya ce laisu sawa'a ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله na'am يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Allah yake cewa laisu sawa'a ba su zama to duk ɗaya bane in Allah ya faɗa laifinsu laifinsu ba ba duk suka tare suka zama ɗaya ba yace laisu sawa min ahli kitabi ummatun qa'ima daga cikin su akwai al'umma tsayayya yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjudun suna karanta ayoyin Allah dare da rana kuma suna yi wa Allah sujada sun yi imani sun yi kaza sun yi kaza sai Allah ya ware su a cikin gamayyar wadancan mutanen manzo to irin wannan Allah adalci yake koya mana iya koya mana wanda yayi laifi ya tsaya akan laifinsa wanda bahi da laifi bahi da laifi laifin wani baya hawa kan wani zunubin wani baya hawa kan wani an fahimci wannan to shi yasa ya ce wa min qaumi Musa daga cikin mutanen Annabi Musa alaihi salam ummatun akwai wata jama'a yahduna an-nas bil haqq wanda aikin su shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa bihi ya'dilun ay fil hukmi ba'da Musa suna yin adalci wajen hukunci bayan ma Annabi Musa ya tafi fala tajawazul hadda fala takawful umma min khairin ba ta ture al'umma akan alkhairinta wa minhum man min mustahimin tilkar rahma fastamarra alaiha hatta amana bi rasul sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai imaninsa da annabi Musa ya dinga tafiya da shi har sai da manzon Allah ya zo ya ƙara imani da shi kamar irin su Abdullahi bin Salam da sauransu summa inna bani Isra'il la kasara isyanihim maliki ce su bani isra'ila da yawansu masu zunubi ne wa mukhalafatihim lima am umiru suna sabawa abinda ubangiji ya ba su umarni amma ja'alhumullahu min awwali amrihim fi ma'asiya at-ta'assub al-qabli al-asri sai wannan ta'assubancin nasu zunubin su yasa suka zama mutane ne masu ta'assubanci ma'ana masu san kai masu alfahari da kabila da yare wannan iya cikin abin da ya sama ba su imani da manzon Allah ba domin su a nasu zaton annabin karshen zamani a cikin banu Isra'ila zai bayyana sai kuma Allah ya ce a'a ba su ne masu zabi ba Allah ne mai zabi sai yayi shi ya fito daga cikin larabawa to wannan ya dami su kware da gaske jama'a su dewa sun ki imani da manzon Allah saboda wannan Allah ya ci gaba da cewa
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما mm.
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر Mm.
فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم Mm.
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى Mm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم Mm.
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
Allah ta'ala yake cewa a wa qatta'nahu musnatai asharata asbaqal umama Allah ta'ala sai kakkasa banu Isra'il ai farraqna bani Isra'il Allah ya sa al'ummar banu Isra'il suka rabu gida-gida har zuwa ƙabilu guda goma sha biyu asbaƙan umama suka zamto al'ummatai gida-gida ko ƙabila-ƙabila ko family-family har guda goma sha biyu ya dillo fi ma ƙabla ai ji allahun asbaƙan mutafarriki na kal'umman fitafarruk allah ya sa su jama'u ne daban-daban ƙabilu-ƙabilu a cikinsu har guda goma sha biyu wa auhaina ila musa Allah ya ce sai muka wahayi ga annabi Musa alaihi salam izistasqahu qaumuhu a lokacin da mutanen suka nemi a roki Allah ya kawo ruwa ana cikin farhin istisqa an gane ko ibada da ake wa Allah wajen a roke shi ya sako da ni'imar ruwa Allah ta'ala ke to anid anidrib bi asaka hajar annabi Musa ka dausan darka ka biki wannan ruwan da ke gaban ka da ita fambajisat ay infajarat min husnata asharata aina annabi Musa iya dukan wannan ruwa da sandarsa sai aka samu mabulbulan ruwa har mabulbula guda 12 an gane ko ana cikin karancin ruwa da wahalar ruwa sai Allah ya ce sandar hannunka bigi wannan ruwan iya bugansa da shi sai aka samu idanuwan ruwa har guda 12 an fahimta kaga kowace kabila da tata kar a kwata kabila biyu a ɗaya a dinga rigima a dinga faɗa ana kashe kashen kai sai Allah ta'ala ya tsara abin wanda kowace kabila su je su yi amfani da nasu kada alima kullu unasin masharabahu kowace kabila daga cikin wannan kabilu guda guda goma sha biyu ta san mashayarta ta san gun ibar ruwanta ta san gun amfaninta wa zallalna alaihimul gamama daga cikin irin kidayen ni'ima da Allah ya kewa banu Isra'ila ya ce akwai lokacin da Allah ya musu inuwa daga jimare fitihi min harri shams a lokacin da suka yi ɗimuwa wajen kwana arba'in suna yawa a jeji Allah ya batar da kansu ga gari ya sun kusa zuwa sai Allah ya juya su wani gun kansu ya bata ka kusan batan kai ko Allah ya raba mu da batan kai mutum sai ya zo gidansa ya wuce wallahi gidansa zai zo gidansa ne amma an kansa ya bata sai ya wuce he can ya ji wani gunda ana dinga tambaya ina ne gidan suwa ne ana yi ana yi akwai wani wanda Allah ya sauka ya yi bajan kai ya zo ya je ya dawo ya je ya rasa gidansu he ga wajen mutane a zaune sai ya yi musu sallama bai magane su ba da ala iya tambayar gidan suwa ne ne ya faɗi sunansa daga cakar kare da mana hankali mana kai ne fa wani ba ya ci to wallahi gidanmu ne bata dalawa kai ne gidanmu to irin waɗannan banu isra'ila domin irin ƙin bin gaskiyarsu sai Allah ko ya tsora musu cutar batan kai kwana arba'in suka yi ajeji ya tihu na bil'art Allah ya ciwuye kwakwalwar suka kasa gane hanyar gari kwanansu arba'in ajeji ita ma wannan wata nau'in azaba ce Allah ya musu kaga Allah idan ya so duk fitinar mutum in ya jefa mai batanka ya gama da shi in zai je gun sabo Allah ya juye da kwakwalwar ba ba shi kenan ba ya dinga garran ba ba zai je da zai je ba gidanka ma wala sai ya rako ka Allah iya da nau'in kama mutane kala kala Allah makaman da zai kama dan adam ba za su kirgu ba idan Allah ta'ala ya so ya kama mutum sai yana yin fitsari idan Allah ya rike ma fitsari magana ta gane ko kai soja ne wala sai nake da bindiga ba za su yi amfani ba fitsari kawai Allah yana kai so daga Allah iya da tarkon kama dan adam da yawa dan adam ne kawai ke balahirarsa kawai annabi musa alaihi salam ya musu addu'a wannan batan kan da suka yi suka sake dawowa daidai kuma allah ta'ala ya ba su ruwa gidayen nima ta uku wa an zanna alaihimul manna wasalwa allah ta'ala ya saukar musu da almanna wasalwa iyaye mu malamai suna cewa darba da soyayyun yan shila shine abincinsu duk lokacin cin abinci ko sai Allah ya sauko da wannan daga sama ga kasassun kaji da tsuntsaye ga zuma su ci a yi breakfast a yi lancin a yi dina lokaci uku nan gowon kana jin yawa kawai sai Allah ya ji mana daga ci ba gona ba awu ba tsadar shinkafa ba a rufe boda ba komai lokacin abinci kawai Allah zai sauko da shi daga sama wa anzalna alaihimul manna was salwa haka Allah ya raya su ya dinga sauko masu dole ni'ima domin Allah iya so ya kosar da su da ni'imarsa Allah kuma yake cewa kulu min dayyibati ma razaqnakum wannan dada dan abubuwan da muka sauko ku ci arziki ne Allah ya ba ku ci ku koshi amma da yake mutane ne masu taurin kai wa iz qala musa a suke cewa وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد mm, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها mm, وقثائها وفومها وعدسها وبصلها mm.
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Mm.
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم Mm.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله Mm.
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق Mm.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون da Allah ke saukar musu da wannan almanna wasalwa an ɗau lokaci da yawa ba ruwansu da neman abinci wata rana kawai suka yi mitin suka samu annabi musa wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ɗamin wahid mu ba za mu iya haƙuri da abinci ɗaya ba kullun zuma da nama mu ya ishe mu wannan saboda haka fadu lana rabbaka ka je ka roƙa mana ubangijinka a koma gona kawai a yi ta noma abu su suka ja mana wannan aikin ashe fadawla na rabbaka yukhrijuna mimma tumitu al-ard ka roƙa mana Allah kawai a dinga ruwa muna noma abubuwa suna fitowa daga ƙasa muna ci min baqliha da abin da sai baqal kamar irin kayan miya tattasai tumatir wa isaiha isa wata kamar sha'ir ne wata kwaya ce kamar alkama wa fumiha wa adasiha wa basaliha da fum da adas wake ne nau'o'in wake ne da kuma irin su albasa su waye irin suke so Allah ka musu Allah ya ce wannan kuke nema to shikenan waje ku yi wa basaliha qala atastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khayr yanzu kuna cin nama da zuma za ku nemi a ka- a kawo muku rogo ko makani ko doya za ku canje mai tsada da mara tsada a tastabdilu allazi huwa adna bil ladhi huwa khayr sai Allah ta to eh bi do misra ku tafi bayan ƙasa ku yi ta noma shikenan a wannan gaba aka samu debate tsakanin malaman saudiya da malaman misra su malaman misra sun ce ai ibidu misran ai misran su allah yake ne saboda su ma akwai ambatan garinsu a ƙur'ani su ko malaman larabawa na saudiya suka ce a ai misra ana nufi almadina kowane gari al-misr a luka shi ne al-madina dukkan gari ana ce masa misir amma sun ce su ba su yadda ba misran su allah yake ne aka yi ta cece ku ce har littafi sun rubuta akan wannan tunda magana ake akan annabi musa kuma a egypt ya rayu saboda garin su ne kawai su kuma laraba muka san ce ba garin su ake ne ba tunda ba a garin su ake noma kawai ko ina ma ana noma fa inna lakum ma sa'altu ku je abin da kuka roki allah za ku samu ku je ku yi ta noma za a ba ku abin da kuke so وظللنا عليهم الم- آه، عليهم الغمامة wa anzalna alaihim manna wasalwa Allah ce kullu min dayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna Allah ce ba mu zalunce ku ba duk abin da muka muku ba mu zalunce ku ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce idan kaga mutane cikin zalunci to kansu ka zalunta amma Allah ba a zalimin sarki bane ba an fahimta na'am aya ta gaba
واسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين Allah ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tunatar da su iz qila lahum uskunu hadhihi alqarya a lokacin da Allah ta'ala ke ta shiga garin Baitul Maqdis su shiga wannan birni na Baitul Maqdis wa kulu minha haythu shi'tum duk abin da suka samu a nan gari su ci Allah ya ba su duk abin da suke bukata Allah ya ba su amma wa qulu hidda umiru bi an yaqulu hadhihi alkalima sai Allah ya ce in za ku yi gagarin ku ce hidda ma'ana albarka ita ce da fasarar wancan yaren kenan ku ce Allah mai albarka ko Allah ya sauka man da albarka idan kun yi wannan to Allah zai kankare muku zunubanku amma da yake mutane ne masu taurin kai da Allah ya ce ku ce hidda he suka ce hidda he suka ƙara harafin nun maimakon hidda he suka mai da kalmar alkama wannan taurin kai irin da bai hude ne abinda Allah ya dora musu ba su faɗa ba ya suka ce hinta maimakon hinta sai ce wadda kulul babu sujjadan idan za ku yi gagarin ku yi wa Allah sujjada ta godiya da girmamawa ya suka yi ya suka yi gagarin da jan gindi haka maimakon sujjada ya suke jan gindin suka yi gagarin haka domin da tsaba rage taurin kai Allah ya ce idan kun yi wannan abin guda biyu na gafir lakum kaɗi'atiku duk abin da kuka yi a bayan na kuskure Allah da ya fi mu sanazidul muhsinin duk wanda suka ƙara akan wannan umarnin Allah zai musu ƙarin rahama da jin kai amma ba su yi ba hinta hinta sai suka ce hinta ku yi gada su jira suka yi suka yi gada rarrabe domin dai su mutane ne masu saba wa Allah masu saba wa manzanninsu daga nan ne Allah ya ce فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون Allah ce babaddalar ladina zalamu minhu azzalimai daga cikin su suka canja hin ahidda suka ce hinda kaga sun canja kenan ku shiga da sujjada he suke ga suna jan gindi kaga shi ma sun canja kenan Allah ya ce babaddalar ladina zalamu minhum amma waɗansu ne daga cikinsu ba duka ba ne min ɗin attaba'idiyya ce waɗansu suka yi ƙaunar na tsairar da zikiri lahum maganar da aka faɗa masu suka canja allah ga abin da ya ce hisar kawusan zuciya suka yi suna yin wannan inji allah ta arsan na alaihim rijizan minas sama sai allah ya sauko musu daga azaba daga sama dama su suna yi allah zai nuna musu in sun kauce sai allah ya ɗoro musu azaba domin sun ji wa'azin sun ji wa'azin ba su daina ba idan Allah ya ce ga dokata suna karyawa abin da zai bi ba kuma azaba ce fa arsalna alaihim rijzan ay azaba minas sama bima kanu yatlimun irin sakamakon zaluncin da suke yi sai Allah ta'ala ya sauko musu da azaba daidai irin aikin da suka yi aljaza'u min jinsil amal ita azaba afwan a sakamako iya daga cikin jinsin aikin da mutum yi Allah iya kidayen ni'ima da balo Isra'il na muku kaza na muku kaza maimakon ku gode ku gode sai ku ki sai ku ibin abin da Allah ya ce ku saba masa da kuma Allah in an saba masa baya bane musamman in gargadi ya zo in wa'azi ya zo kafin saban wa ma kunna mu'azzibina ta na ba'asa rasula Allah ce ba ma azabtar da wasu mutane a duniyance ko a lahirance har sai mun tura musu dan aika ya ce abu kaza mai kyau ne abu kaza ba kyau in kun duba duk abin da ya faru a al'ummatan baya annabawan bayan nan wajen annaba guda shida zuwa bakwai wannan sura ta bamu labarin su duka ba wanda aka halakar haka kawai kowanne sai ya zo ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da wani ga sako daga Allah ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so ku yi tunani ku bi shi su ƙi annabin bai gaji bai ƙara maimaitawa don kamar annabi nuhu alaihi salam sai dai ɗau shekaru 950 iya da'awa 950 su ce ba su yadda ba ƙarya ne ya ci gaba ya ci gaba tsawon shekarar 950 ya zo da mu'ujiza suka ce ƙarya ne da ƙarshe kuma Allah ya halaka su gaba daya annabi salihu haka annabi huda haka annabi shu'aibu haka annabi lut haka annabi musa da fir'aun haka duk al'ummatai Allah bai azabtar da su don iya so ya azabtar da su a sai dai sun saba masa ne kuma saban ba lokaci ɗaya ba an bi su tana an bi su tana an bi su tana in ƙarshe da ya kai ta wurin kai sai Allah ta'ala ya maganin su to wani shi ne adatun lahi ala kirki tsarin Allah matafiyar Allah akan halittunsa da al'ummar da Allah ya dirka ki ya halaka ya ɗora musu azaba to su ne suka jawo a kansu a nan Allah ta'ala yake cewa ba mu zalunce su ba ba mu zalunce su ba wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun su ne suka zalunci kansu ai domin sun kisa bi Allah sun kisa bi annabi Musa sun yi masa irin abin da bai cancanta ayi wa Allah ba Allah alkaliqur raziqul mudabbir a ce magana ta rashin ladabi Allah ya ce a yi abu kaza ku canja da tsarinku da ra'ayinku wannan Allah ba zai bari ba kuma a kullum munasaba irin ta wannan ayoyi game da banu Isra'ila sai mu zo mu gamu kuma yaya muke a yau da sakon Allah din yaya muke wajen karɓar da sakon da manzon Allah ya zo mun da shi yaya muke wajen umarnin da Allah ya ba mu ana ganewa yayi daidai da irin dukkan balahirar da ake cikinta a yau da abubuwan da suke zama tashin hankali ga musulmai to irin wannan canjin da banu isra'ila suka yi wa umarnin allah to iya daidai irin canjin da al'umma suka yi umarnin allah a yau ga abin da allah zai ce a yi ɓangaren ibada ɓangaren mu'amala ɓangaren zamantakewa ɓangaren kaza ɓangaren kaza duk ga yadda allah yake so a yi amma ɗan adam sai kawo ra'ayinsa tsarinsa a bar tsarin Allah ya kawo ra'ayinsa tsarinsa ya bar tsarin mazan Allah babu yadda za a yi ana haka ba zauna lafiya shi Allah zaman ka lafiya da shi yi masa da'a binsa da yi masa da'a da bin manzansa da yi masa da'a wannan shine zaman lafiyar ka zaman lafiyar al'umma amma matukar Allah zai shimfiɗa dokoki ya ce ga yadda nake so a yi ya turo da manzo ya yi bayani Allah ya tashi mabiyan manzon su yi ta bayani har yau ɗin nan bayanin bai yanke ba amma a ce ɗan adam zai tsara wa kansa rayuwa yadda ba kai ka tsara wa kanka halitta ba haka nan rayuwar ma ba kai ka tsara wa kanka ba Allah ne tsara ma ba ka sanya Allah ya haɗa halittarka a cikin mahaifiyar ka ba ba ka sani ba koyo fitowa kai duniya kai wayo kaji kana jin iskar Allah to allan da ya ma tsari tun baka san kanka ba kai rayuwar cikin mahaifiya wajen watanni da watanni ba a san halin da kake ciki ba allah ya fi kowa sani sannan ka zo duniyar allah ya raya ka ya baka doka kuma ka ce ba za ka bi ba ai kanka ka san baka nema a zauna lafiya ba saboda ka mu wannan al'ummar a kullum abin da malamai suke faɗa shine in bin allah da haye da ake yi wa dokun allah da gangan karka daɗa karka yage su ne suke hana zaman lafiya domin a nufin Allah a manufa ta Allah ba nufin ya azabtar da mu a manufa ta Allah ba ya nufin ya wahalar da mu a manufa ta Allah Allah ba ya so dukkan wata halitta takura duk abin da ya halitta na ni'ima a cikin ruwa a bayan ƙasa duk da mu ya halicce su Allah ta'ala bai nufin ya azabtar da mu ba ya nufin ya wahalar da mu baya nufin hankalinmu ya tashi a kullum Allah abin da yake nufin mu alkhairi zaman lafiya wadata ci gaba kaza kaza duk wannan shine manufar Allah kan al'umma amma in kun ga canji to daga gare ku ne in kun ga akasin nutsuwa akasin zaman lafiya aka sun yalwa da wadata aka sun ta ne kuke rayuwa a ciki a yanzu to ku bi ciki kanku domin shi Allah baya canza tsari ko canja da kanku inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yanzu abin da ya rage mana a addinin nan wanda ake kamanta shi ne sallah kawai sallah ita ce ta rage abin da ake kamanta amma dukkan wani abu ka ɗauko shi ka gwada shi da irin an da al'umma suke yin sa'i akwai canja tsarin Allah da gangan ba da ba sani ba Allah ta'ala ya samu dace ya ba mu ikon binsa da umarninsa da dokokinsa ya ba mu ikon hannuwa da saba masa Allah ta'ala kada ya kama mu da aikin da wawaye mu suke aikatawa Allah ta'ala ka taimake mu karfa mana asiri duniya da lahira za mu tsaya anan insha Allah lokaci yayi sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi kamar haka da tambaya na farko yana cewa ina yi wa malam fatan alkhairi malam tambaya na shi ne idan za ka yi yin alwala za ka yi ne a lokacin da kake kokarin fara wanke hannu ko kuma
ita niyya aba ce mai sauƙi a kowane aikin ibada yunƙurinka da nufinka ka je ka zauna a buta ne a alwal a famfo ne a ina ne wannan yunƙurin ita ce niyyar dama yunƙurin aikin shi ne niyya ita niyya ba wani kalma ba ce ake furtawa haka yi shekul islam ya ce a talaffuzu biya bidi'a ka furta niyya na waitu kaza na waitu kaza ya ce bidi'a ne ba sami shi a goma gabata ba ka dau buta dan mi alwala kai sallah shikenan yin niyyar da mai saboda ka yunkurin ka ga aikin shi ne niyyar ka wannan shine insha Allah
ina sanar da mutum amin takarda na gaba shi ma yana tambaya ne ya ce malam ya halatta in sayi mashin ko na fim ko mota bayar da lord ɗinsa a rinka kawo min balance
eh akwai hanyar da ta halatta akwai wanda bata halatta ba bahi shari'a ne aya su kutu maka sako a qur'ani ayan ma da tafi kowace aya tsawo a qur'ani ita ce ta zuwa kan bashi saboda ka in zaka bayar ka je ka samu malamai su karanta mana da za a yi bashi ana bayarwa ta si ta siga taimako abinda zan ƙara nusar da kai a nan shine shi bashi ba kasuwanci bane bashi daban kasuwa daban an fahimta idan za ka yi kasuwa ka siyo ka sanya farashi na fe nema shi ne ga farashinsa amma wani zai zo ya ɗauka ba shi da kudin da zai baka to shi wannan kudin wanda za ka sai da shi a doron kasuwa to idan ka ce wani zai sai wannan misali dubu ɗari ne misali to zai raba ma wannan dubu ɗari a wata biyar ko a wata shida ya biya ka amma a yi tsirin tsarin da kake sai da shi a kasuwa wannan ya halatta amma ka ɗora masa wani abu a ka dan ba a take zai baka kudin ba shi ne haram amma da yawa masu irin wannan kasuwancin wannan abin da suke kenan abu za a sai shi naira dubu ɗari a kasuwa amma in loan ne za a tsara a wata biyar ko shekara sai ka ji shi wajen dubu ɗari da hamsin to wannan gaskiya ba malamin da zai halatta wannan kasuwancin ba shi daban kasuwa daban a kiyaye wallahu a'lam
ina sa ka rantsi a mai tambaya na gaban ya ce malam me hukuncin zaren kitso da mata suke sawa a gashinsu
to malamai suna cewa gashi aka hana ko wani dabba ko na mutum amma inda ya roba ce wanda za a nannaɗe gashin su yi dabara su yi kitso da ita roba wannan kuma roba akwai malaman da suka ce babu lafiya wani amma gashi ko na dabba ko na mutum ai attachin ɗinsu akan gashi to shine abin da aka haramta shekul islam na eh wani kuma wani abu ne daban ai kuma a kiyaye duk abin da za a yi na wannan ɗaurin robar kada a yi ɗaurin da ruwa ba zai shiga ba wajen wanka ko abin da ya shafi alwala wannan shine abin da ya kamata mata su gane amma kamar wannan malin usaimin allah ya masa rahama ya ce wannan mujarradin roba roba dai wannan bakar roba ba gashin dabba ba ba gashin mutum ba dan mace ta yi amfani da ita wajen ɗaure gashin ta kitso ta yi ado wa mai gidanta ya ce ba laifi ba ne ba na ƙari ana ƙari da roba ne to ana kitso da roba ana ƙari da roba ko to inda ƙari ne bai halatta ba a tace ne bai halatta ba amma a ɗaɗɗaure ai kitso ya halatta wannan shi ne insha Allah na inda suna sai da wani kayayyakin to a kiyaye dai wannan kawai inda akwai shubuha a bar shi mana shi ne inda akwai shubuha a bar shi ya fi zama alkhairi
Allah ya saka da alkhairi sai tambayar sa na gaba yana cewa shi malam sallolin nafila suna da ka'idojin karatu ne Ah, kamar na raka a tamin fajr
eh akwai na- nawafil wanda ake cewa ga abin da manzon Allah ya fiye karantawa kamar shafi'i da wutiri an ce karanta kuliya da kulhuwa da kullu a'udhu bi rabbil da nas an ce mujarrar iya karanta wannan da yawa rak'atan al-fijr fatiha kulhuwa fatiha kuliya ayyul kafirun a galabiya haka yake saboda in dai wannan nawafil ne rawatib wanda aka ce manzon Allah da kansa ga abin da ya fiye karantawa to kai ma kai wannan ya fi dacewa an gane da kyau amma na filfili musakakku wanda ba su da kaidi wannan sai abin da kai wa kanka shirya ciki amma na filfili masu kaidi sai ka kwatanta abin da manzon Allah yi wannan shine abin da yafi dacewa insha Allah na daga ƙarshe sai ya ce malam ina neman addu'ar ka da masu sauraro akan Allah ya ƙara min kaifin kwakwalwa akan ah, haddan alƙur'ani da nake yi to Allah ya taimake ka Allah ta'ala ya ƙara mana da kai gaba daya ya ƙara mana kwakwalwar riƙe alƙur'ani mai girma na'am
Ah, ya tambaya na ƙarshe yana cewa malam falalar sallar tarawihi ya keɓanta da mazaje ne tunda su tunda suke su suke da damar bin limani har ƙarshen sallar mitiri yana tambaya ne akan wannan a to har mata mana ai yanzu an samu ci gaba ai hatta lokacin manzon Allah ma baya hana mata zuwa masallaci har inda gunda aka tadda domin su la tamna'u ima Allah masajidallah abinda aka hana kwatsuwa da maza aka hana amma yanzu alhamdulillah dukkan cibiyoyi irin namu nan akwai wanda gunda aka yi providing saboda mata ga cikin makaranta nan wasu manyan masallata ma har masallatan mata gare su saboda ka har in dai wannan ne mace za ta iya zuwa ta yi tarawihin ta har zuwa ƙarshe ta samu ladanta an fahimci wannan ko kuma makwata masallaci za su yi amfani da speaker da ake yi duk malamai sun halatta wannan saboda haka ba wai an haramta wa mace ladan samun tarawihi ba ne sai dai in yanayinta da yanayin gun da take ba zai ba ta dama ta zo ta bi jam'i ba to wannan kuma sai ta yi kayanta a gidanta ya fi sauƙi an fahimta amma akwai guki bantacce nasu su zo su taru su ma yadda maza su iya su yi sai a haɗa a samu ladan gaba ɗaya wallahu alam Allah ya saka lafiya sai na ƙarshe wani bawan Allah ya turo da kuɗi naira dubu biyar ya ce ga shi a saka a asusun marayu a yana neman a sashi a cikin addu'a to masha Allah Allah ta'ala ya biya musu bukatu suna alkhairi da mu da shi duka kuma wannan gudunmawa da ya bayar mana masa don Allah ya masa albarka a ciki ya sa kan ya masa da alkhairi da ƙarshe kamar abin da muka faɗa cewa gobe juma'a za mu ƙaddamar da neman gudunmawa na wannan bayin Allah har ma na ce dukkan wanda ke halartar wannan karatu ya yi ƙoƙarin yunkuri cikin abin da Allah ya hore masa ya taho da gudunmawar da za a sa a wannan asusu na marayu wanda muna so daga an shiga goma ƙarshen nan kar sallah ta ƙure ba a sallame wannan bayan Allah ba abin da aka tara mu da kanmu za mu neme su 25 ne 24 ne ga wata su mu a ba su abin da za su shirya wa sallah da shi insha Allah saboda kamar muna kira ga al'umma kada a manta ku faɗa wa iyalanku da dukkan wanda suke ƙarƙashinku a gobe in Allah ya da muna so a ƙaddamar da wannan kwamiti na marayu da taimakon da za a kawo mu tara a tsara da list ɗinsu a kira wasu a sallami su insha Allah Allah ya ba mu ikon yi kuma Allah ya taimaka mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh